amrik ko mutawalli amraka wanda yake jibintan al'amarinka zai kula da kai zai ma kaza zai ma kaza to akan ce maula qala to sai ce Allahu wa fulanu maulana yace Allah ne da kuma wane sai an buci sunan wani qala ibn umar sai abdullahi dan umar yace la taqul kadhalik karka faɗi haka ba da wannan salon zaka faɗa ba la taj'al ma'allahi ahadan kada ka sanya wani tare da Allah da irin wannan siga walakin sai dai in har kana son ka faɗi wani kul sai ka ce fulanun ba'adallah wane ne maulana bayan Allah wato wane ne kada ka ce wane ne maulana da kuma wato Allah ne maulana da kuma wane sai dai ka ce Allah ne maulana bayan Allah kuma ana amfani da lafazin thumma wato sannan wane domin adafi a nan wajen idan an ce wa Allahu wa fulan al'adafu bil wawi huna yaqtadi taswiya kaga kenan ka mai da fulan ka annahu musawin ma Allah to shi yasa ka sai aka ce kuskure ne haka ai ya zo a cikin tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hana irin wannan yayin da suka sukan faɗa in annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga daman yin wani abu ya aiwatar musu da wani abu sai su ce masha Allahu wa shi'ta to sai annabi ya hana su yace kar ku faɗi haka har ma yayi wani da ya faɗa masa haka yace ataj'aluni lillahi niddan yanzu ku sanya ni ni na zan kishiya ne ga Allah na zan kini ga Allah wani go yace kawai ku ce masha Allahu wahdahu wani go kuma ya koya musu ku ce masha Allahu thumma shi'ta to kaga thumma ita wannan tana fa'idantar da wato at-tabi'iyya ne al'adafu bi thumma tufidu at-tabi'iyya wato bibiya ne Allah ya ga dama sannan ka ga dama wannan lafazin in an faɗa ba laifi domin yana nuna cewa ganin damanka ko ganin daman wane ma sha Allahu thumma sha'a fulan kenan yana nuna mashi'a ta fulan tabi'atun ne li mashi'atin lahi sai da Allah ya ga dama sannan wani shi din ma ya ga dama da Allah bai ga daman wani ya ga dama ba wani ba zai ga dama ba shine abin da summa take fa'idantarwa amma in aka ce wa aka yi adafi da ita to wannan tana nuna kaman daidaito ne eh Allah ya ga dama kuma kai ma ka ga dama kenan kaman ganin damar tasa ta yi kafaɗa da ganin damar Allah to shi saka sai aka hana irin wannan lafazi yana taɓa yana taba tauhidi na kadaita Allah subhanahu wataala a cikin kudrarsa duk da isnadin wannan hadisi da'ifi ne amma hadisin ma'anarsa wato tana da kyau hadisi na gaba yace babun alghina'u wallahu babun alghina'u wallahu na'am mun yi tsallake ne eh to ne a tawarwa a tawar nuskha din babu wannan ai mun yi bayani dai a cikinsa ko? na'am? na kawo hadisin mako? eh to lalle ban gan shi a tawa nuska din babu shi amma dai a cikin bayani ne kawai na kawo kwatance da shi eh shi kuma wancan ingantacce ne sabanin wannan shi da yake da a abin nan a'a tsallake shi aka yi shine babun qaulur rajuli ko ma sha Allahu wa shi'ita eh a'a gashi nan babun da yake magana fadin mutum yace ma sha Allahu wa shi'ita حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأجلح عن يزيد عن ابن عباس قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال جعلت لله ندا أجعلتني لله ندا أو ترواية ننكم جعلت لله ندا كان أجعلتني لله ندا yanzu ka sanya ni kini ga Allah nan kuma ja'alta lillahi niddan ka sanya ma Allah kini kenan kini kishiya kenan ko tsara masha Allahu wahda kawai kace masha Allahu wahda eh wata riwaya kamar yadda na ambata ya ambaci cewa kace masha Allahu thumma sha'a fulanu to wannan idan mutum ya faɗa kawai kace masha Allahu thumma shi'ta wannan duka babu laifi kamar yadda dai bayani ya gabata wannan tana fa'idantar da taswiya wannan kuma tana fa'idantar da wato mutaba'a babun alghina'u wallahu babun da zai magana akan waƙe-waƙe shine alghina waƙa wallahu da kuma wasanni wargi ababen wasa حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار قال خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق فمر على جارية صغيرة تغني فقال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه عبد الله بن صالح يلا برتامس ينشأ عبد العزيز dan Abu Salama ya ba su labari shi kuma daga Abdullahi ibn Dinar tabi'i kale yake cewa kharajtu ma Abdullahi ibn Umar na fita tare da Abdullahi dan Umar ila suki zuwa ga kasuwa famarwa ala jariyatin sagira sai Abdullahi ya wuce ta wata yarinya karama ko kuma wata kuyanga ƙarama to ganni tana yin waƙe tana waƙa faƙala sai abdullahi ɗan umar ya ce inna shaitana lautaraka ahadan lataraka hadhihi lalle shaiɗan da har zai bar wani da ya bar wannan in ji abdullahi ɗan umar hadithin kuma hassanul isnad kage kawo lau harfin tina'in limtina imtina uthani limtina al-awwal kenan ai inda a ce shedan saboda shedan bai bar kowa ba shi ya saka ita ma wannan bai batta ba ma'anar kenan lau take fa'idantarwa ai da yake shedan shi a ka'idarsa a tsarinsa baya barin kowa wajen halakarwa shi ya saka hatta wannan yarinyar ma bai batta ba shine law taraka ahadan inna shaytana law taraka ahadan la taraka hadhihi in shaytan lalle inda har zai bar wani ai saboda bai bar wani ba la taraka hadhihi da ya bar wannan to bai batta ba ita ma saboda me saboda bai bar na farkon ba ma'ana ba wanda ya bari to kaga wannan yake fa'idantar da cewa Abdullahi dan Umar yana nuna cewa waka yana daga cikin aikin wa aikin shedan waka tana daga cikin aikin shedan kuma abinda Bukhari yake nufi anan har ilo tana daga cikin Allahu alghina'u wallahu shi Allahu shine duk abin da zai shagaltar da mutum ya shagaltar da shi daga aikin kirki to ya fada cikin lahu wargi kenan wasannin da ba su da fa'ida da wasu abubuwa da za su kada hankalin mutum da makamantansu kuma har lailawa cikin hadithin za mu iya fa'idanta cewa ashe ba laifi mana yin an samu mutane masu daraja sun je kasuwa saboda bukatunsu abdullahi dan umar gashi hanyar kasuwa ne ya ga ita wannan yarinya tana waka ai manzanni ma suna zuwa kasuwanni ko akwai ma ƴan kasuwa a cikin su annabi shu'aibu dan kasuwa ne ya hana su yin kwangi a kasuwa da tauye mudu da sikeli suka ce kana so ka hana mu ne kai dan kai yace a Allah ya tsare ni ni ba ina so na hana ku bane ni kuma na aikata irin wannan nau'in kasuwar kaga shi ma dan kasuwa ne yana kasuwanci kuma annabi ma sallallahu alaihi wasallam yana shiga kasuwa ya saye da sayarwa eh kafirai suna cewa mali hadha rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq yaya to za a ce wannan manzo a ce manzo ne kuma amma yana cin abinci kuma yana shiga kasuwa wai ai da a ce tunda shi manzo ne kar ya ci abinci kuma kar ya je kasuwa yin cefa ne ko saye da sayarwa ko wasu bukatu to don haka wannan yana nuna cewa wato ashabul fada'il inna ma dai in mutum zai shiga kasuwa ne ana so yayi addu'a akwai abin da ake so ya kiyaye kuma in ya shiga kasuwa saboda kasuwa matattara ce ta shedan eh yana jefa kugiyarsa a kasuwa tarkonsa a kasuwa domin ya farauci jama'a Allah ya mana tsari da shi kuma wannan yake nuna cewa har ilo ashe tasalludin shaidan bai bar kowa ba hatta yaro karami ma zai iya aikin shaidanci kaga ya ce jariyatin sagira eh Allah ya tsare mu da shaidan قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يحيى بن محمد أبو عمرو أبو عمرو البصري قال سمعت عمرا مولى المطلبي قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من ددي ولا الدد مني بشيء يعني ليس الباطل مني بشيء wannan hadithi isnadinsa ya tuke zuwa ga abu amr albasari yake cewa samaitu amran naji amr maulal muttalabi wanda yake maula ne na muttalabi majibincin su suka jibinci lamarinsu wato su ne suke bashi kariya in ma bawansu ne da suka yantar ko kuma ya je bakunta ya tattara zuwa ga wannan kabila su kuma su ne waɗanda suka ɗauke shi tamkassu suke yake moran kariya don larabawa suna irin wannan eh mutum bako idan ya zo bashi da dangi to shi ƙaramar danga ce kowa zai iya tsallaka shi to sai ya samu waɗansu daga cikin ƙabilu na wannan wajen ko na garin sai ya nemi wala'a a wajensu to idan suka bashi wala'arsu to yanzu ya zama su dole shi ba su bane to ba za a ce shi a masa nasba da wannan kabilan ba inna ma sai dai a ce maula kaza eh kamar misali Yasir al-Ansi ai shi mutumin kasan Yaman ne bashi da dangi a Makka kuma talaka ne kaga da yazo nan sai ya samu wala'a ta ƙabilan banu mahzum ƙabilan su abu jihar har ma suka aura musu suka aura masa wato kuyangarsu da suka yantar to don haka shi wannan maula ne na ƙabilan na muttalabi ƙala yake cewa samaitu anas bana malikin naji anas dan malikin ya kulu yana cewa Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Lastu min dadi, ni ban daga wargi, Allahu haka wasu suka fassara shi, walad dadu minni bi shay'in, kuma sannan wargi bai tare da ni ta kowane ɓangare, yani abin da ake nufi, wato laisal baɗilu minni bi shay'in, ɓarna, asali Allahawun ne. shine abin da ake nufi batil din ma da aka faɗa saboda shi hidima na wargi na wasanni to to wargi annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga cikin hidima ta wargi duk da hadisin da'iful isnad ne to amma dai abin da ya faɗa kuma tabbataccen lamari ne annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani abu wanda yake na batil imma lahawun ne imma waninsa ne ma dama ya amsa suna na albatil domin albatil ismi ne jami'i ga duk wani abu wanda yake shari'a ba ta sansa wanda yake lalatacce bashi da ta goma shi a idan shari'a to shine batil to da haka shi ma Allahu din ya fada ciki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tare da wannan kuma wannan baya cikin lamarinsa ta kowane bangare sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabo akan sa yace wa innaka la ala khuluqin azim to don haka duk wani abu wanda yake na warge mai kadar da hankali kaga ko da duniya da Allah ta'ala zai zarge ta ya kwatanta ta sai sai abin nan sai sai ya kwatanta ta da da da gona ko eh wani waje kuma sai kwatanta ta da lahawu lahawu ne eh la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi to kaga sai ambace ta a matsayin lahaw wargi hadisi na gaba yace حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء وأشباهه وأن حديثي صحيح الإسناد حفص بن عمرو ya labarta musu shi kuma yana cewa Khalid ibn Abdullahi ya ba su labari da haddathana da akhbarana duk matsayinsu ɗaya ne kamar yadda Sufyan ibn Uyayna Bukhari ya haka ito daga gare shi don haka in ma haddathana ko akhbarana ko anba'ana ko sami'tu duk matsayinsu ɗaya wato sun bayyana at-tahdithu sarih kenan an yi bayani karara yana daga cikin matakai wanda hadisi yake zamantowa ingantacce tare da sauran wasu sharuɗa to yace akhbarna ada'u ibn sa'ib ada'u dan sa'ib ya ba mu labari an sa'id ibn jubair shi kuma daga sa'id ibn jubair an ibn abbasin daga abdullahi dan abbasin kaga ya fara da at-tahdithu sarih kuma sai ya kare da an'ana to an'ana ma malamai sun nuna cewa in ta cika waɗansu sharuɗa ana karɓanta eh madama akwai adala sannan kuma shi rawi din ba mudallis bane ma'ana ba ba shi da tadlisi kuma sannan sun zauna tare da wanda yace ya rawaito a wajensa to nawa kaga adawa ibn sa'ib ya zauna da sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair ya zauna da abdullahi dan abbasin don haka dan ya ce an sa'id ibn jubair nan kuma ya ce an ibn abbasin bai kadahi a cikin isnadin ba sa'id ibn jubair kashe shi aka yi hajjaj ibn yusuf ya kashe shi to dan Abbas yake cewa minan nasi man yashtari lahawal hadisi ya karanta wannan aya cikin suratul luqman wa minan nasi man yashtari lahawal hadisi liyudilla an sabilillahi wa yattakhidhaha huzwa ulaika fi dalalin mubin to kaga nan da Allah yace daga cikin mutane akwai wanda yashtari lahawal hadisi yake sayan zance na wargi lahawal hadith wato zance na wargi ko wargi na zance ƙala kaga an ambaci lahawu zargi a abin nan wargi abdullahi dan abbasin sai fassara shi da alghina'u wa ashbahuhu wato yace shine waƙe-waƙe da abin da suke kama da shi to shine lahawal hadith li yudilla an sabilillah lamun ne ta'aqiba ta'aqibiyya ba lamu ta'lil bane kamar yadda wasu malamai suka ambata wato abinda wannan lahawal hadith yake kaiwa shine yana kai mutum ya badda mutane daga tafarkin Allah to don haka ga nan an yi zargi a kayin mai Abdullahi dan Abbasin dai an san shi a fagen tafsiri ya tara ilimi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran kibarus sahaba yayi karatu a wajen su ya tara ilimi akan ce da shi turjumanul qur'an ko a ce habrul umma sau da yawa ana dogaro da fassararsa idan yayi ta alqur'ani ko wanda almajiransa suka yi to don haka abdullahi dan abbasin ya fassara lahawul hadithi anan da alghina'u waƙe-waƙe kenan waƙe-waƙe abu ne wanda shari'a ba ta so kuma abu ne wanda Allah ya zargi a kanta kenan kuma aba ce wanda ƙarashenta kawar da mutum take daga tafarkin Allah ba wai mutum ya zama kafiri ba a'a ya zamanto ya shagaltu da wasu abubuwa waɗanda Allah baya so domin ita kanta itan ma a bace wacce kaga ake zargi a kanta yanzu duk wanda ya shagaltu da waƙe-waƙe alal aƙalli an hana shi shauraron ƙur'ani ko ba haka ba an hana shi shauraron ƙur'ani kunnansa kullum maimakon ya dinga jin karatun ƙur'ani ko da a waya ne a cika ta da waƙe-waƙe kawai ana ji waƙen kanan nan na gangan ana shashshaƙe murya mutum ya zama kullum abin da zai ji kenan ko kuma waƙe-waƙe na na na ƴan ikko baka ma san me suke faɗa ba ko wani abu kawai zaka ji bashi da ma'ana ba zaka ji ma me suke faɗa ba sau da yawa dan iya shege ma sai a dinga sawa mutane a a kolatun kai ka kira mutum malami ka kira fa amma sai ka ji kawai ana maka caka caka caka da wasu abubuwa wallahi alazim kuma bai san lokacin da suka samar ba saboda shegantaka da ƙasa babu babu babu babu doka ka saka min irin wannan ai sai akai karan mutum ko to amma a ƙasar nan abun ba zai fa'ida ba wa ma zai ji ka wallahi almusta'an to don haka da Allah waƙe-waƙen nan a hakura da su eh ba su da wani fa'ida mutum ya zamanto kullum ba shi da aiki sai jin waƙa waƙe-waƙe a cikin waya an cika ta a sa earpiece don shigantaka ma akwai abin da zaka ga yanzu ake yin sa wanda shi dama ba wayar bace kawai abin saka waƙan ne yaro ya saka abu anan ka ga yana tafiya yana jijjiga kai shi daya kana ta kwala masa kira kana ashe ya zama kurma ya sa abu a kunne yana ta ji to don Allah yaushe zuciya za ta zan rayayya an toshe kunne an toshe kunne ta nan kuma directly ake barbada mata waƙe-waƙe to ai kaga sai zamanto an cire mata ruhi a hankali shay'an fa shay'an ruhin imani sai dinga fita a cikin zuciyarta domin dama an ce liyudilla an sabilillahi lahawal hadith dan ya kauda mutum a ƙarshe sai kauda mutane daga tafarkin Allah daga abin da Allah yake so sai kaga mutum yana nisa yana nisa yana nisa an bar karatun qur'ani an bar azkar an bar neman ilimi waka saboda ta shagaltar da mutum sannan a hankali sai kaga sallah ma da ake yi lokaci lokacin sai ga ita ma ta yi rauni wallahi almusta'an to abdullahi dan abbasin ya fassara ta da matsayin wato wannan algina ba kuma shi kadai ba ibnu abi shayba shi ma ya ruwaito haka nan at-tabari cikin tafsirin sa shi ma ya kawo daga abdullahi dan mas'udin shi ma yayi fassara irin wadda ibnu abbasin yayi kaga dai abdullahi dan mas'udin yana cikin waɗanda suka fa'idantar da abdullahi dan abbasin a karatu abdullahi dan abbas ai ba duk karatunsa ne ya tara a wajen annabi ba ya samu abin da ya samu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babban abin da ya samu shine albarkar addu'a da annabi ya masa to amma da dama daga cikin karatun sa ya samu ne daga wajen manyan sahabbai irin su Umar ibn Khattab irin su Abdullah ibn Mas'ud ya sassamu karatu a wajen su haddasa ummul mu'minin Aisha ya sassamu karatu a wajen su sai ya tara kuma da yake shi yaro ne lokacin da annabi ya rusa yana da kananan shekaru kuma Allah ya bashi tsawon shekaru sai aka fa'idanta da ilimin sa sosai Allah ya ƙara yarda a gare su to shi ma Abdullahi dan Mas'udin kamar yadda waɗancan malamai suka ambata Ibn Abi Shayba Tabari shi ma ya kawo shi ma an tambaye shi an hadhihi al-aya wato ayati luqman wa minan nasi man yashtari lahwa alhadithi qala sai ce alghina yace wallahi alladhi la ilaha illa huwa ya dinga nanatawa sai dai nanata sa uku yace alghina wallahi alladhi la ilaha illa huwa alghina wallahi alladhi la sai dai rantsuwa aka tambaye shi kenan dangane da wannan daga cikin mutane akwai wanda yake sayan lahwa alhadith sai yace waƙe-waƙe ina rantsuwa da wanda ba abin bautawa cancanta sai shi waƙe-waƙe ne ina rantsuwa da wanda ba sai da ya faɗa sau uku shi ma abdullahi ɗan mas'udin allah ya ƙara masa yarda to don haka ga wannan ɗaya ya isa nuna mana matsayin shi algina abu ne wanda ya kamata a nisance shi akwai waƙoƙi wanda suke masu ma'ana yanzu waƙoƙi wanda za a yi domin shajja a mutane a kayan bin Allah ko waƙa da za a yi domin a zaburar da mutane zuwa ga jihadi ko watakila waƙa wanda a cikinta akwai ba da kariya ga addinin musulunci irin da yadda aka saba mu bahaushe sai ya yi dabara in bahaushe ya ce maka waƙa to irin wannan abin da ake yi wanda aka saba amma irin wancan wanda yake karɓaɓɓe a shari'a sai bahaushe baya ce masa waƙa sai yake ce masa waƙe ina fata mun gane shi yasa bahaushe a da idan ya ce waƙe a hausar da ka san yanzu ana caccanja hausar a hankali in aka ce waƙe to ana nufin karɓaɓɓiya a shari'a in aka ce waƙa ita kuma wadda shari'a bata aminta da shi ba shi yasa da tun muna kanana za ga ana ba mu littafa a primary na waƙoƙin yin firaji muna karantawa na malam Aliyu na Mangi Zaria ana karantawa abubuwa ne wanda ya rubuta yayi waƙe da su kuma yayi waƙe ta babu kida a ciki kawai waƙen ne kuma ana gaggaya maka wasu abubuwan da suka shafi tauhidi wasu abubuwa da suka shafi fikihu da sauran abubuwa na mu'amalat da makamantansu to tun gabanin sama dama tun zamanin Shehu Usman sun yi irin wannan misali kaman gangarwa azu wanda malam bazan fare yayi kaga almajiran almajiran shehu usmanu ne to kaga irin wannan duda suke yi to suna da ma'ana har misali a cikin waƙoƙin sa'adu zungurma sa'adu zungur abin nationalist din shi ma akwai waƙoƙin kace kace littafin a library wai library ne bookshop kace a baka waƙoƙin sa'adu zungur a ciki akwai waƙoƙi irin nasa na siyasa da ya saka na faɗakar da mutane a kayan hidimas ta nationalism amma akwai waƙoƙi waɗanda suke yanzu kamar akwai ta waƙa waƙar bid'a sunanta wallahi in ka karanta sai ka ga cewa ni da ma ba yanzu izala ta fara ba damfarar da shehu ne suke yi da yadda suke batar da mutane duk ya waƙe a ciki malam sa'adu zungur mutumin boci ne shi ya koya wa malami ne kanin siyasa to kaga irin wannan waken su ba laifi bane irin wannan saboda sun samu asali tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Hassan ibn Thabit ya zo shi yana waken ma Umar ibn Khattab ya daka masa harara sai ce wallahi ina irin wannan waken a cikin masallacin nan kuma wanda ya fika daraja yana ciki Umar bai ce masa komai ba dai wuce ya masa raddi raddin da bai isa ya ce komai ba sai ya kyale shi shi Umar ya ki ne hararar da ya masa ya nuna masa ishara cewa ba na son ka rika yin waƙe a masallacin nan wala Allah saboda waɗansu abubuwa shi kuma sai ya ce to ai ina irin wannan waƙen a masallacin akwai wanda ya fi ka daraja yana nufi annabi ma yana cikin masallacin ina irin wannan waƙen to irin waɗannan duka ba laifi bane an san su a duniyar musulunci suna nan to su ba laifi bane ko da a ce an rera su kana kana shauraron su wannan ba laifi bane yanzu haka a cikin wayata akwai wakar malam Aliyu na mangita infiraji idan kana shaura in ina shaurara ƴaƴana sai su dinga dariya saboda su ba sa fahimtar me yake faɗa eh baba yanzu wannan din kana ganewa ce ina ganewa to shi bahaushe a dabararsa sai yayi waƙe shine wanda shari'a ta yarda da shi kaga shi babu zambo a ciki kuma akwai wata manufa wadda take karɓaɓɓiya a shari'a waƙa kuwa su ne waɗanda Allah ya zargi a kansu a cikin surutun shu'ara wa shu'ara ya tabi ahumul gawun wa innahum fi kulli wadin alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun to kaga Allah sai ya zargi a kayansu to wannan irin waƙa waƙa kenan ta shirbuci ba na son yin misalai amma ka ji waka ana zambo ai an san zambo ko a dinga a dinga a dinga abin nan kushe mu wani amma kuma indirectly to irin wannan duk shari'a ta ki shi to wakar da take dauke da irin waɗannan su ne wanda shari'a ba ta so ko kuma wanda yake na shirbuci kawai ka saka wannan waƙoƙin kanan kana ji soyayya wane ne ɗin soyayya waye ɗin soyayya ba shi da fa'ida Allah shirar da mu قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا كنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا والأشرة شر قال أبو معاوية والأشرة العبث حديثنا حسن الإسناد wato an samu isnadinsa ya tafi zuwa ga Abdurrahman ibn Ausaja daga Barwa'u dan Azib sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afshu salama taslamu ku watsa sallama sai zan kun kubuta wal asharatu sharrun yace ashara kuma ku sani sharri ce Abu Muawiya sai fassara al ashara din nan da cewa al abathu wargi wasanni da basu da fa'ida shine abath wasanni da ba su da fa'ida ma'ana wanda shari'a ba ta karɓe shi ba to wannan shari ne annabi ya kira su a matsayin shari sallama kuma watsa sallama a tsakani kamar yadda ya zo cikin hadithin abdullahi ibn salam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuhan nas afshi salam wa at'imu ta'am wa sallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam ya jama'a ku rika watsa sallama tsakaninku ku rika ciyar da abinci ga waɗanda ba su ku rika yin sallah da daddare lokacin da mutane kuma suke bacci in kun yi haka to za ku shiga aljanna cikin aminci kaga tadkhulul jannata bi salam a dalilin me farko aka ce afshus salam to nan sai ce afshus salam taslamu za ku kubuta ma'ana za ku shiga aljanna cikin aminci sai ce wal asharatu sharrun an fassara al ashara kamar yadda Abu Muawiya ɗaya daga cikin marwayatan hadisi ya ce ana nufi al'abas wargi da ba shi da fa'ida mutum ya kashe lokaci yana ta yin wasannin da ba su da amfani to an ce shari ne kaga shari yana jawo mutum bauɗewa daga tafarki annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da sallama cikin hadithin muslim daga hadithin Abu Hurairah riwayar Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambatawa cewa ba za ku yi imani ba ba za ku shiga aljanna ba la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum annabi sallallahu alaihi wasallama yake ga mutane yana cewa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani kuma imani ba zai cika a gare ku ba har sai kun nuna soyayya a tsakaninku soyayya irin ta musulunci soyayya almahabba diniya ba muhabba tabi'iyya ba har sai kun yi wannan bana nuna muku abinda idan kuna aikata shi zai sanya ku samu muhabba diniya tsakaninku ba annabi sai ya ce afshu salama bainakum ku dinga yawan yin sallama tsakaninku ku dinga yawan watsa sallama don haka sallama tana daga cikin abu wanda yake muhimmi da ake so a kiyaye shi a tsakanin musulmai kai idan ka zo ka ce akwai albarka cikinta wanda ya sallaman da kuma wanda aka yi wa sallama domin idan ka zo ka kace assalamu alaikum balle ka karasa ta cikakken ƙwarya wa rahmatullahi wa barakatuhu amincin Allah ya tabbata a gare ku ma'ana ku samu aminci daga wajen Allah kada ya azabtar da ku ai shine amincin Allah ku samu aminci da kariya a wajen Allah da ta goma shi yadda ba zai muku azaba ba shine amincin Allah anta salamu wa minka salam to yace assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata akan ku wa rahmatullahi da kuma rahamar Allah jin kansa wa barakatu da albarkarsa kage albarkar Allah da in ta je gabawa tun anan duniya tukun zai samu rayuwa mai dadi rayuwa mai albarka haka nan a kabarinsa zai samu kwanciya mai dadi in an tashi a ranar alkiyama yana nan tare da albarkar Allah dan haka ba zai la khawfun alaihim wala hum yahzanun yana cikin su sannan ya tsallake siradi cikin sauki ya shiga aljannar Allah du'a dalilin wannan kai wa dan uwanka wannan addu'a akwai abin da ya kaita shi ma sai ya ce maka wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh sai mai da maka irinta kun yi wa junanku sallama wannan yayi mu dan uwansa addu'a wannan mai wa dan uwansa addu'a to ai kaga babu abin da ya kaita kai kuma an maka sallama to wajibi ne dole ka amsa kamar yadda Allah ya ce wa idha hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha Allah ya samu dace قال حدثنا عصام قال حدثنا حريز عن سلمان بن سمير الألحاني عن فضالة بن عبيد وكان بجمع من المجامع فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة فقام غضبان ينهى عنها أشد النهي ثم قال ألا إن اللعب بها لا يأكل ثمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم يعني بالكوبة النرد وأن حديث ياكي زواغا فضالة ابن عبيد واتو ياكي زواغا سليمان ابن سمير الألهاني شيكما دقا فضالة ابن عبيد shi fudalat ibn ubayd kana bi jam'in min al majami'i ya kasance yana cikin wani taro daga cikin wasu taroroka ko kuma yana wani masallaci jami'i daga cikin masallatai jami'ai fa balagahu anna aqwaman yal'abuna bil kuba sai labari ya riske shi cewa wasu mutane wato suna amfani da dara asalin alkuba wani abu ne da suke yinsa da katako kuma ana yin wasanni da shi mai kama da dara shine annard faqama gabban da ya samu labari sai ya tashi cikin fushi yanha anha yana yin hani dangane da wannan wasan ashaddan nahayi hani mai tsanani ثم قال sannan yace ala innal la'iba biha la ya'kulu thamaraha kusani lalle wasa da irin waɗannan yana cinyewa ladanta to ana samun lada ne a jiki ma'ana wasa da irin wannan yana cinye kyawawan ayyukan mutum ka akili lahmil khinziri sai mutum ya zamanto tamkar mai cin naman alade wa mutawaddi'in biddami ko wanda yake yin alwala da jini zai samu sakamako akai ai yayi aiki maimakon ya samu sakamako sai ya samu laifi yani bil kuba annard ana nufin dara suna yin wasanni na dara kaga an kawo duk wannan hadisi da'iful isnad ne ala ayi halin wasanni da irin waɗannan malamai lallai sun tabbatar da baya halatta mutum ya wasa da shi annard irin dara ko misali a ce sami ludo shi ma din nau'i ne na dara da makamantansu karta wasu malamai suna fassara ta ita ma da annardu duka nau'i ne na dara to duk irin waɗannan baya halatta mutum ya amfani da su akwai wani abu wanda da dai inyamurai za a gan shi da su ko yanzu ka je ƙasarsu za a gan sun yi shi na katako da gidan dara ai shi na ake ce masa dara ɗin wasan dara za a ga an yi gidan dara wannan kala daban wannan kala daban kamar da yadda dulludo yake to amma shi abubuwan ake ɗauka ana jajjefawa cikin gidan daren ya ɗauka ya buga ana ya ɗauka ya buga ana ai za ga inyamurai suna yawan wannan wasan ko eh to duk da su irin wannan shine chess to sai ku daidaita yan boko wani ya ce chess wani ya ce ba shine chess ba to dai dara dai mu ku bar shi kawai Hausa dara dara bata halatta ba da abin da suke kama da shi na wargi har abin nan da ake zungure zungure da shi sunuka ko har shi ma duk dara ne ba shi da me fa'idarsa in banda bata lokaci da za a girka wannan abin a gefen hanya nan wajen to ladan har ya gama kiran sallar sa har liman yazo ana sallah suna wannan zungura zunguran ba su fasa ba ya shagaltar da su kuma wuni ake a kansa ana yi wuni ake yi a kansa ana yi to kaga ai ya shagaltar da mutum ai shine fassarar da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi ibn Mas'udin suka yi ko ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله اي با ناسا ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا to kaga wannan duka yana cikin abubuwan da suke shagaltarwa sai suka fassara lahul hadith anan a matsayin abin da muka ji a baya ko cewa cewa shine irin wannan allahu wal abathu wani go suka fassara shi algina wake wake Allah Ubangiji ya dacar da mu babun alhadiyu wasamtul hasan babun da zai magana a kayan alhadiyu alhadiyu shine shirya ko shirya wato alhuda kenan alhadiyu shirya wasamtul hasan da kuma kyakkyawar tada bambanci tsakanin alhadiyu da asamtu shi wannan alhadiyu muta'alliqun bil ahwali al batina shi kuma asamtu muta'alliqun bil ahwali al zahira wato mutum ya zamanto yana cikin tafarki an al manhajul sawi siratal mustaqim to shine duka alhadiyu wasamtu duka yana ishara zuwa gare su ne tafarki wanda yake miƙaƙƙe aqida wacce take ta musulunci kyakkyawar fahimta ta da mai kyau domin shi wancan alhadiyu batin ne shiriya i'tiqadat masu kyau a cikin zuciya shi kuma asamtu tada da za ta bayyana kenan ɗabi'a kamar ɗabi'a wacce ta dace da aƙida ta musulunci to duka tare suke tafiya to shine za a yi batu a kayansu insha Allah yace haddathana Abdullah ibn Abil Aswad qala haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad yanzu can da Allah ta'ala ya ambata yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون har ya kai ƙarshen siyaƙin wannan sifa da Allah ta'ala ya siffanta ibadar rahman to kaga da a ciki zaka ga duka an kawo alhadiyu ne da asamtu an kawo ita shari'a i'tikadi wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar kaga wannan abu ne wanda yake muta'alliqun bil ahwalil batina a zuciya yake shi itikadi na tauhidi to amma sai aka kawo maka kuma waɗansu abubuwa na tada ɗabi'u waɗanda suka ta'allaka da shi wanda su kuma sun yi burtsane a aikace tun wanda aka fara da shi yamshuna alal ardi hauna wa idha khadabahum aljad qalu salama wallazina yabituna rabbi sujadan wa qiyama to kaga wannan duk yana daga cikin as-samtul hasan حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت بن مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير معدوه الأمل فيه قائد للهوى وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معدوه الهوى فيه قائد للعمل اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل حديثي نوان ديكي حسن الإسناد إسناد الناس يكي زواج زيد ابن وهب kala yake cewa sami'tu bana mas'udin yaqulu naji dan dan dan mas'ud yana cewa innakum fi zamanin lalle fa ku kuna cikin wani zamani kathirun fuqaha'uhu ai da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum ya kawo waɗannan qurunul mufaddala al qurunul mufaddala قرن الصحابة وأتباعهم وأتباع التابعين kage kawo susu uku to yanzu shi wannan da ya rawato hadisi Zaid ibn Wahab yana cikin karni na biyu ne na karni na tabi'ai to yace ya ji dan Mas'udin yana cewa innakum fi zamanin ku kuna cikin wani zamani kafirun fuqaha'uhu waɗanda suke faqihai suna da yawa faqih shine wanda yake da fahimta ta addini ya fahimci addini ya sami ilimi na addini a bisa kyakkyawar fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa menene may yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din idan Allah yana nufin bawa da alheri sai ba shi fahimtar addini ma'ana ya samu kyakkyawar fahimta na tauhidi ya san menene addinin ya san kuma yaya zai tafi a kayan tafarkin addinin kaga an samu alhadiyu kenan wasamtul hasan to abdullahi dan mas'udin sai yake ambata masu waɗannan tabi'ai kuna cikin zamani wanda faqihai suna da yawa wanda suka fahimci addini kuma waɗanda suka san addini kuma suke da ilimin addini cikin tabiya an samu mutane manya da suka kwankwaɗi karatu wajen sahabbai ko wani ya karatu a wajen sahabbai guda satata masu yawan gaske ya yi karatu a nan ya yi karatu a nan ya yi karatu a nan a ɗawo ibn abi rabah bayan ya kwankwaɗa wajen abdullahi ibn mas'udin ya kwankwaɗa wajen abdullahi ibn zubair ya kwankwada a wajen abinan abdullahi ibn umar zuwa makka da ya yi ya kwankwada wajen su Abu Hurairah ta zuwa Makka da suka yi hakan bai ishe shi ba sai ya sake tashi ya fantsama ya taho Madinan ba yazo nan ma ya samu irin su Ummul Mu'minin Aisha da sauran wasu sahabbai ya kwankwada a wajen su kuma ya sake nausawa ya sake tafiya waɗansu garuruwa ya je nan ma da suke haka suke yi don haka suna da manya-manyan malamai cikin tabi'ai to don haka sai yake cewa kafirun fuqaha'uhu malamai da suka fahimci addini kuma suna da yawa qalilun khudaba'uhu masu yin bayani kuma kaɗan ne ma'ana wanda za su tashi cikin jama'a suna ta yin bayanai kamar wa'azi ko makamantan irin wannan ya ce su kuma ‘yan kaɗan ne ma'ana an bar wannan aikin a mutane kaɗan mun gane ko an samu fahimtar addini da yawa amma waɗanda suke yadda su tashi su faɗa haka irin yadda ake yaɗawa to kaɗan ne sai dai a je wajen sa tsuguna a karanta qalilun su'aluhu yace masu yawan yin tambaya kuma sun yi kadan masu yawan yin tambayoyi kala-kala sun yi kadan to me yasa sai yace qalilun su'aluhu tambayan ne ba sa yi suna yawan yin tambaya amma abin da ake nufi ba sa yin tambayoyi sai tambayar da za su fa'idantar da su wai kaman kumbo kaman kayanta haka ake cewa ko ko ba haka wasu suke cewa ba eh ai abin ana yi ƙwarya ta buƙwarya ne sau da yawa za ka ga ɗalibi yakan yi ɗabi'a irin ta malaminsa su sahabbai ba su cika yin tambayoyi ga annabi ba suna tsayawa sai abin da annabi ya ba su da suna yawan yin tambayoyi sai aka hana su la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha to tsayawa suke annabi yana ba su to kaga tunda haka ne ɗabi'arsu sun ɗabi'antu to sai ya zamanto wato almajiransu ma suna irin wannan duk da abdullahi ɗan abbasin an tambaye shi da me ka tara ilimin nan cikin dalilan da ya ambata sai yake ambata ya ce walisanin sa'ulin da kuma harce wanda yake mai yawan tambaya to amma nan kaga ibn mas'udin ya fassara cewa masu ilimi suna da yawa wanda suka fahimci addini masu yawan yin huduba abinda ake nufi huduba nan masu tashi su dinga yin jawabi a mutane kaɗan ne ko masu yawan yin tambayoyi kaɗan ne me yasa saboda kafirun mu'duhu ai masu ba da ilimin suna da yawa haka ne wai ko da misali yanzu idan ana yawan kyauta ana yawan kyauta za a san masu roƙo in kaga ba a ba a in kaga ana yawan roƙo ai masu kyauta ne suke kadan ko amma in ana yawan bayarwa ai ba a sai ga ba a roƙo kuma eh to akwai waɗanda suka san addinin suka sami ilimin addinin kuma suna yawan ba da ilimin su tashi suna jawabi cikin jama'a ne suka karanci amma ba da ilimi a mutane suna yawan bayarwa don haka sai ce al'amalu fihi ƙa'idun lilhawa aiki al'amalu fihi aiki a cikin irin wannan zamanin naku ƙa'idun lilhawa shi ne yake gaba da son zuciya mana a aiki bisa dalili shi ne tamkar jagora na son zuciya son zuciya bin baya take yi in ma ta bujiro sai a maida ta baya ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi har sai yazo shine zai zan a baya abinda ranku yake so ya zama a baya abinda nazo da shi kuma shine a gaba ya zama shine kaidi to kaga na ne ce al'amalu wato aiki da ake yi bisa dalili a cikin wannan zaman naku qaidul lil hawa jagoranci yake yi ga abinda rai ya karkata gare shi sai yace wasaya a ce min ba'dikum zamanun amma fa a bayan ku za wani zamani zai zo qalilun fuqaha'uhu wadanda suka samu fahimtar addini da ilimi kuma sune kadan kathirun khudaba'uhu amma wadanda za su tashi suna bayanin addini kuma suna da yawa kathirun su'aluhu masu yawan tambaya za a same su qalilul mu'duhu amma wanda za su bada asalin ilimi kaɗan ne alhawa fihi qa'idul amal san zuciya a cikin wancan zamanin da zai zo a baya shi yake jagorantan aikin da ya kamata a yi shi a bisa dalili sai a watsar da aiki mai dalili sai a bi son zuciya wannan zamanin ya zo ko bai zo ba in in in in ya cika ƙwararsa ma sai a ce ya cika ƙwararsa kaga yanzu an samu kowa zai yi magana akan hidimar addini alhali abin da ya kamata ko da a ce misali mutum ya je shi yana neman ilimi ɗalibi yana karatu yana karatu to idan har ya kai wani munzalin da malaminsa ya ba shi ja'iza akan ya iya zuwa ya karantar sai ya fara karantarwa to abin da yake amanar ilimi shine ya tsaya iya farfajiyar nasa karatun kada ya zamanto kowace matsala mutum sai ya sa baki a ciki matsalar da ya fahimta ita ce zai bayani a kanta wadda kuma bai fahimta ba to sai ya kame bakinsa ba zai ce komai ba amana kenan kuma ko da tambaya aka masa a kai sai ya ce bashi da bayani a kanta ko kuma bai sani ba ko kuma ya fara mutum ya ce aje a tambayiwa ne to kaga wannan sai zama to shine amana da ya kamata ɗalibai mu kiyaye shi to amma yanzu ya zama to da nan da ya ce kafirun uhu. wani bai ma je wajen malami ya ɗau karatu ba kasar suna kawai yake ji na malamai amma in ya ga dama sai ya zo shi ya ɗauko irin wannan abin sai ya aje a gidansa ya saita shi ke na inna alhamdulillah na amadu wa nasta'inuhu abinda malam wane ya faɗa akwai gyara a ciki ba a yi ne kafirun uhu. masu bayanin sun yawa kafirun su'aluhu masu yawan tambayoyi kuma sun yawa kuma ba za a aiki da abin da aka tambaya ba tambaya ɗaya sai ta iya kewaye majalisi guda biyar watakila tambaya guda ɗaya sai ta kewaye najeriya a buga waya a wancan malamin wancan a tura masa ta instagram wancan a tura masa ta whatsapp wancan a tura kowa a ji ra'ayinsa sai an zo kuma sai a zaɓi wanda rai ya fi sha'awa ba wacce take da kar dalili ba a wanda rai yafi sha'awa to kaga kathirun su'aluhu qalilul mu'duhu masu bada ilimin kuma kadan ne wanda za su bada ilimi hakikatan kadan ne sabanin kaga wancan na baya ko masu jawabi kadan amma masana da yawa kuma waɗanda suke willing su bada ilimin su ma da yawa masu yawan tambayoyi kadan to yanzu kuma masu yawan jawabi da yawa wanda suka san abin hakika ne kaɗan waɗanda za su bayar kaɗan Allahul Musta'an ai dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa a ƙarshen zamani Allah ta'ala zai amshe ilimi amma ba wai zai amshe ilimi la yaqbalu Allahu al-ilman tizaan yantazi'uhu min kulubin nas ko an kulubin nas Allah ba dauke ilimin yake lokaci guda a tuzge shi a zukatan mutane ba amma Allah ta'ala yana karban sa ne ya qabiduhu bi qabdil ulama yana amshe ilimin ne da wajen amshewa malamai sai kaga duk malami idan ya tafi sai kaga wani irin sa kuma ba a samu ba yanzu kaga misali duniyar musulunci mu tamu da muka bude ido muka ganta ai ta yi babban rashi na manya-manyan malamai da ake ji da su a duniya a cikin abin nan late 90s din nan late 90s daga 97 zuwa 98 ko 90, 96 zuwa 90, 98 a wannan lokacin an yi duniya musulunci ta yi rashi kaga a lokacin su shek bin ba suka rasu a lokacin su allamatul hindi suka rasu a lokacin abin nan sheik nasiruddin albani ya tafi irin su muhammad al-aminu shinkiti a wannan lokacin da suka tattafi daga baya ali 2000 ko 1 ne ko abin da kama da haka mutawalli sha'rawi babban malamin tafsiri na masar ya tafi to kaga duk ko waɗannan maluma idan ka dube su ga kowa ya rufe kofa a fil ɗinsa yanzu kaga a wannan zamanin idan dai ana maganar tafsiri ne in aka magana a Muhammad al-Amin al-Shinkiti aka magana mutawalli sha'rawi ai shikenan zance ya kare sai a ce sun warata kuri in batun hadisi ne kowa ya san Sheikh Nasiruddin Albani an sallama masa janimin tauhidi sanin aqida in aka magana Sheikh bin Baz nan kuma sai a tsaya idan batun sanin usul ne da fikihu nan kuma aka magana su al-Uthaymeen nan ma sai sai saranda to kaga musulunci wato sai yayi rashi Allah sai ɗebe waɗannan kuma a yanzu ba a samu gurbin su ba ba a samu ba kaga sai aka samu nakasa to haka abin yake the more suna tafiya abun kuma yana sake diminishing the more suna tafiya abin yana ƙara diminishing wallahi musta'an to ibnu mas'udin yace musu ilmu ku sani anna husnal hadi fi akhir zaman khairun min ba'dil amal ku sani kyakkyawar shari'a me yake nufi husnul hadi ai at-tariqatu salihah eh tafarki wanda yake ingantacce aqida mai kyau kama manhajin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gadar shine abin da ake nufi husnul hadi ruko da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu kyakkyawar aqida a samu kyakkyawar aqida ana tafiya akan ta an san Allah an san haƙoƙinsa an san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haƙoƙinsa an yi tamassuki da su fi akhir zamani a ƙarshen zamani khairun shine yafi alheri min ba'dil amal akan wasu ayyukan da ake aikatawa komai yawan su wato kenan kamar yana ishara cewa ƙarshen zamani za a samu ayyuka mutane za su dinga yin aiki hidima na addini amma kuma ba akan tushe mai kyau ba sabanin waɗancan su magabata sai ga an dage ana ta aiki ana ta aiki amma ba kuma akan tushe mai kyau ba wanne ne tushe mai kyau shine a sami al-aqida as-sahiha dan duk lokacin da mutum ya rasa kyakkyawar aqida to ayyukansa kuma sun zamanto gini ne akan yashi daga iska ta zo kaɗe shi za ta yi daga ruwa ya zo wanke shi zai tuna haka a sami aƙida mai kyawu kana kuma sai a ɗora ayyukan da za a ɗora na asamtul hasan a kayan aƙida wacce take mai kyau shi ne bawa sai ya sami natija na abin da ya aikata ubangiji allah ta'ala ya tabbatar da dugaduganmu a kayan tafarkin addini ya ba mu kyakkyawar fahimta ta addinin musulunci abinda muka faɗa daidai allah ya tara mu cikin lada wanda ko muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum